Amin. الله أكبر كبير أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد وسعيد ودلهة وزبير وأبو أبيرة بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المختوم الحاتم الختم أبو العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلة صاحب الشريعة والحقيقة قوس الأغواس نبرة القلوب أبو إسحاق أباي برحمنياس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومسري وتاج الشيخ الأعظم الذي بارك الله فيه صاحب أسرار رسول الله في الظاهر والباطن أبو الخنسوس وأم الخير الكاكل فيلا الشيخ محمد الهارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون القائل وندعو الموازين القسط القائل وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah muna mika godiya wa halaran Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka wanda da ikonsa da ganin daman sa ya kadarci rayuwar mu muna raye a wannan ini mai albarka na biyar ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 ya daidai da 27 ko ko 6 27 ga watan March 2022 miladiya a wannan masallaci mai albarka 2023 kai sorry masha Allah a jiya muna magana akan ayan qur'ani da yake magana cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira to anan ne muka hallale abubuwan da muka yi magana a kansa a ƙarƙashin wannan aya ɗin na turatul fatiha ɗin da muke karantawa na yaya aikin ibada ya ake kade ta Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to yaya ake neman taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kuma yaya ake bautawa Allah mai girma da daukaka muna cikin miftahu tafsir har yanzu jiya mun ji qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku karanta qur'ani ikra'ul qur'ana qabla an yarfa'a فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع وكرنت قرآني tun kafin a ɗauke ƙur'ani daga bayan ƙasa manzo Allah sallama ya ce ba za a tashi kiyama ba sai ya zama ƙur'ani an ɗauke shi gaba ɗaya in aka ɗauki makaranta ƙur'anin duk suka faffaɗi suka mutu akwai abin da ya rage na'am yana wahala malami ka samu malamin tsangaya babban malami alaran mai rasu ka zama magajinsan ya kai shi ko balatana fi shi yana yiwuwa yana matukar wahala ka samu gashi malami ya rasu magajinsan ya kai irin kujeran da ya kai yana wahala yana wahala saboda haka haka abin yake ta yin rauni yake ta rauni daga ƙarshe masu karatun ma babu Allah ya kiyaye mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan daga cikin alamun tashin kiyama ko daga yanzu ni da kai mun gani tashin kiyama ta kusa yi wani irin riko ake wa ƙur'ani mai girma muhimmanci da aka ba wa karatun karatun western education ko karatun boko bai kai muhimmancin da aka bayar akan karatun ƙur'ani ba bal ma in ka samu ɗan boko aƙida sai ka ji yana kallon masu karatun ƙur'ani kan ba su waye ba wai ba su da wayewa ko ƙauyawa ne in ka samu ɗan iska ma sai ya ce maka wai su ne suke jagalanci kuma wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne malaman duniya da suke magana a duniya duk almajirai ne ko ba ka wani ka gama ka gama zama mai sakenken ɗanka billahi lazi la ilaha illa wa almajirin qur'ani motan da zai hau baka yi saka hauta ba rigan da zai sa baka yi saka sa ba wallahi rigarsa ya kai ce fanan gidanka na sati guda saboda qur'ani manzo Allah sallallahu ya gaya mana yana cewa khairukum man allama alqur'ana wa allamahu wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya ilimin ƙwar'ani kuma yake sanar da ƙwar'ani ɗin to a nan kafin mu wuce mu shiga abin da za mu shiga wa'inda suke maganan cewa almajirai su ne suke ta'addanci a hirɗinsu wallahi ƙarya suke yi ƙarya suke yi saboda haka mu almajirai ne kuma za mu ci gaba da tafiya da almajirai haka za mu yi rayuwa da su su suke ɗauke da sattin ɗan wahayin annabi Muhammadu gaba ɗaya. Sallallahu Alaihi Wasallama. Ka ga mutum rubba a sha'afa akbara lau sama ala Allah ila abarrahu. Ko? Manzala Salama ya faɗa. Maulan Mushau Ibrahim ya kawo a cikin baiti a cikin ruhul adab ko? Ya ce lau sama ala maula la abarrahu. Ko? Rubba a sha'afa akbara lau sama ala maula la abarrahu. Za ga mutum wujiga wujiga duk ƙura za ka gan shi ka in ka gan shi ma za ka iya rena shi ce wallahi idan da zai rantsa ce wallahi Allah sai ya yi kaza Allah sai ya cika masa ya masa saboda matsayarsa da kimarsa a wurin Allah tabaraka ta'ala ya ce wal Allah yanzu sai ka yi ruwa dole sai ka yi ruwa wallahi Allah zai yi ruwan saboda annabi Muhammadu ne faɗa sallallahu alaihi wasallam me yasa ba wai a yana wa Allah isgilanci ko dole bane a matsayinsa a wurin Allah bai zai tambaye abu ba sai Allah ya yi masa ko manzo Allah sallama ya faɗa mana wani hadisi yana cewa law allakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum tasqu tayra taqduqu ma satruhu bitana ko da za ku dogara ga Allah mafi gaskiyan dogara ga Allah ku yi tawakkali da Allah tabaraka ta'ala kaman yadda tsuntsu yayi dogaro ga Allah ya tashi yana karkarwa yana mai raurawa zai dawo gida ya koshi dala tsuntsu na da shago na da gona na da shanu na da wani aikin da yake yi babu amma ya bar wa Allah ne wa ufawidu amri ila Allah shi yasa zaka ga lafiyarsa garau aka bi Allah ka gani wallahi wallahi duk mutumin da ya bi Allah wallahi tallahi ba zai kunyata ba la faqra ba'da ilmi babu talauci kuma bayan ilimi sai dai ba rike ba yi ilimin ka rike ka gani ka tsaya a kai ka kiyaye ka gani wallahi ƙarya ne ka zo kana roƙon mutane kana ka shiga ne akwai jarabawa amma dai ka wulaƙanta a ƙarya ne ƙarya ne saboda haka jama'a kada mu yi wasa da karatun ƙur'ani kada mu yi wasa kada kuma mu wulaƙanta almajirai idan na ce almajirai ina nufin masu karatun ƙur'ani fa ba masu bara ba ko za ga mutum kafansa ne kawai ɗan ɗan macangwal ta gefe sai kaga ya fara bara wai shi ma yana neman taimako wai almajiri ba wai nan nake nufi ba ba masu bara akan titi da ƴaƴansu ko suka mai da abin sana'a a matsayin suna bara su ce su almajirai ne kai kuma kana zaune a nan Abuja kana tunanin baka baka zuwa ƙauyuka baka zuwa arewacin ƙasar nan kaga almajirai masu karanta Qur'ani din ko ba gaskiya bane sai ka ɗauka in an ce almajirai ana nufin hada wa'in na masu zama a bakin titi masu zama a kan gada a gindin gada a ƙarƙashin gadoji suna bara su ne almajirai wannan ba su ne almajirai ba wayannan ma mabarata sunansu amma ba almajirai ba almajiri ai asalin daga asalin kalmar daga almuhajirun ne ai ko wa'anda suka yi hijira saboda zatin Allah suka bar gidajensu suka bar yawon suka je neman Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko ba shi ne muhajiran da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ai asalin karmal kenan ita ce at-tasawuf za a ga akwai malamai wa'anda suka kasance a gidan manzon Allah a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani guri sunan gurin har yanzu in ka je Madina sunan gurin Alus Sufa gurin zaman Alus Sufa sufaye suwaye Alus Sufa din nan wayannan ne da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina ba su da gidaje ba su da mata ba su da abinci suka zo suka dawo suka zauna a cikin masallaci ana amfanuwa da su su ne Allah ya gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wala yashiduna wajhahu wala ta'du aynaka anhum durid zun salati dunya ko ba qur'ani bane Allah tabaraka ta'ala ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka hakurkurta da zuciyarka tare da wayennan da suke zaune suke suke ambatan Allah safa ko da maraice ko ma'allazi ne da una rabbahum bil ghadati wal ashi me suke nema iduna wajahu su tsuran zatin Allah suke nema ba wani ne ba ba suna yi bane dan a biya su ko dan a yabe su a'a suna yi ne lillahi fillahi minallahi ilallahi Allah ya ce wa annabi sallama wala ta'adu aynaka anhum karka kauda kanka daga barinsu ka bi su su ne sirrin me yasa ya ce turi dizon tala duniya kai tunanin wai ga rayuwar duniya adan duniya jin daɗin duniya shi kake da bukata ka bar wannan Allah yana gaya wa annabi Muhammadu ne ya gaya mana ba manzo Allah ba saboda alkalamu lin nabi almuradu ummatu in Allah ya magana da annabi me da su yake nufi al'umman annabin da su yake yi ba annabin ba ba annabin ba saboda haka almajirai waɗanda suke yaƙan almajiranci na karatu ƙur'ani ba ma tare da su kuma wallahi tallahi mutum in ya ci gaba za mu ci gaba da bakar addu'a a kansa kuma wallahi tallahi sai ya gani zai gani kafin ya mutu saboda haka a kiyaye mu a kiyaye kayan mu almajirai su ne bayan Allah su ne masu rike da duniyan ma gaba ɗaya suke rike da ita saboda ha me aka turo manzo sallama da shi ne qur'ani to dungurungum dan qur'anin sakon annabi sallama shine a kirjin su ko shine a kirjin su ba kokolwa ba wasu na cewa wai karatu ilimi na kokolwa a al ilmu fi sudur rijali a kirjin su yake ai kai kokolwa majina ne da da da wani a a da kokolwa ce a ciki da da kuma majina da sauransu saboda haka a kirjinsu yake ɗungurungun ɗin saƙon manzan Allah su tulama ka wulaƙanta wannan sannan Allah ya bari ƙasanta zuwa lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka lallai lallai muna kira zuwa ga hukuma da gwamnatoci cewa in ba za a ba su tsari a yi masu tsari na ƙa'ida tsafta a sa masu karatun nizamiya a tare da su a sa masu western education ɗin ma shi karatun boko a ciki a gina masu gidaje da makarantu a ba su abubuwa na tsarin da suke yi a taimake su aka za masu a ɗauki nauyin malaman to kada a rusa su idan ba za ka taimake su ba karka rusa su alkhairi ne su ɗin malaman da kuke zuwa ku kewaya ku je su yi maku addu'a ɗin almajirai ne almajiran ne saboda haka Allah ya ba mu albarkan Qur'ani saboda Qur'ani sai an ka koyar da shi sa'annan za a samu gwanin Qur'ani ya iya Qur'anin sa ne shi ma ya karanta da wani ko idan mutum bai koyi Qur'ani ba zai iya karanta Qur'ani ne bai taba yiwuwa ba zai yiwu ba saboda haka lalle mu dawo da hankalin mu mu gina wannan almajiranci din sa'annan kuma bangare na biyu shine iyaye kuma kada ka ɗauki yaro ka je ka ba wa malami ya karantar da shi amma daga nan kai da waiwayan wannan yaron kila sai bayan shekara baka san cinsa ba shansa suransa gurin kwanciyarsa babu ruwanka wannan ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane baka yi wa kanka adalci ba sannan baka yi masa adalci ba idan da wannan situation din yana kaiwa yanzu duniyan ta canza yanzu rayuwar duniyan ta canza saboda haka idan ka ɗauki ɗanka ka kai wa malami ya karantar da shi to cikin biyu kai ɗaya ko ka sanya wa wannan ɗan kullum ga abincinsa da dinga ci ko kuma ka wa malamin salari ya dinga ci da shi da gidansa wannan is more better ko da zai je baran to kar a bari kuma ya wulakanta sai na uku malaman malaman su ma kar su mai da 'ya'yan su zama kaman jari an baka yara karanta da su daga wancan gonan ana gama jinga ake tago? aka da ake tago? aikin gona an gama wancan a tafi na wancan duk suka karɓi kuɗi da sami ba za su yi karatu ba da rana ba karatu da daddare sun dawo sun gaji an kwanta bacci kai ta yawo da yara Allah ya saka malamanmu da alkhairi ni malamin ne karatu a kunsa aran wala da yabu dan katsine ne ba katsine ne dan karofi baya noma kuma ba baka isa ya ganka da datti ya kyale ka ba zai baka sabulu ka je kai wanki ba a zama da datti a gidansa sama da almajirai ɗari uku a wannan lokacin a yanzu akwai wanda suka rubuta ƙur'ani yana zariya ne a yanzu akwai wanda suka rubuta ƙur'ani sama da mutum ɗari biyu a makarantar idan ka je kawai ka ce aka kai ka cikin garin zariya ka je a unguwar juma ta babban dodo ka ce gidan alarammomi kowa ya sani to kaga akwai wasu kuma ana gani their character is not good it's a bad character saboda haka mu hankalta mu sani amana aka ɗauka aka bamu Allah ya taimake mu Allah ya bamu nasara saboda haka ƙur'ani mu dage kowa ya ƙoƙarin ya karanta ƙur'ani gwargwadon abin da ya iya karantawa kafin Allah ya ɗauki ransa Allah ya datar da mu ah. ومما ورد كذلك نزول عيسى بقرب الساعة وقتله للدجال ya daga abin da aka rawaita irin wannan saukowan annabi isa alayhi salatu wassalam zuwan annabi isa alayhi salatu wassalam ma'ana saukowansa duniya annabi isa kamar da na faɗa mana hadisin manzon salama ya inganta annabi isa alaihi salam yana sama ta biyu da shi da annabi yahaya alaihi salatu wassalam a lokacin da yahudawa suka zo suna son su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam sai suka tura ɗaya daga cikin su ya shiga cikin gidan ya je ya gano annabi isa din yana nan ya kamo shi ya kira su zo su kashe annabi isa alaihi salatu wassalam suna shiga sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo girgije ya ɗauki annabi Isa alaihissalatu wasalam aka hatafi da shi. Shi wannan mutumin da ya shiga ɗin sai aka mai da fuskarsa irin fuskar annabi Isa alaihissalatu wasalam. Jikinsa kuma a normal jikin wannan mutumi ɗin ne, saboda shi Allah ina ma'amuru iza a rashi ne kun lahu, kun fa ya kun. Ko, idan Allah ta farkila ya nufin abu kawai cewa abin zai kasance abin ya kasance. an ɗauki annabi isa shi kuma an sa mashi siffan fuskarsa irin kalan sif halittar annabi isa alayhi salatu wassalam suka jira ba su ga ya fito ba suka shigo suka shigo suka same shi fuska annabi isa jiki dan uwansu suka ce kai wannan abin yaya ne shikenan suka kama shi din suka gijjiye shi suka masa duka suka tale shi suka gijjiye shi haka suka mi bubbuga mai kusoshi a hannayensa suka murɗa kafafuwansa aka tale shi kamar yadda za a ga kiristoci suna sa kuras haka to haka aka gijiye wannan mutumin amma ba annabi isa ba ne wanda suke cewa annabi isa ne aka ma wannan ukubar saboda zunubansu a'a sun saba nan ba ba su karanta abin daidai ba haka ba ne saboda ka annabi isa ba wanda ya taba shi yana nan a raye shekaransa hamsin a talatin da biyu ko yana nan a sama ta biyu bai ƙaru ba bai ragu ba a yanda yake a haka yake saboda girman Allah ka gane Allah Allah ne saboda haka annabi Isa alaihi wasallam zai dawo a hadisi Imam Tirmidhi ya rawaita yana cewa إن الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسانة يتبعه أفواجا كأن, كأن وجوهكم المجان المطرقة يتي النبي إيسى عليه الصلاة والسلام يتي أكوي دجالي دجال ذا سفتو زي فتو a bayan ƙasa ta yammacin duniya gabacin duniya kai ana cewa inda zai fito ɗin karrasana mutane za su dinga bin shi jama'a jama'a rundunar-rundunar shi dujal Allah ya ba shi wasu abubuwa yana iya tasiritin abubuwa da yawa zai ce ma ga aljanna nan ga aljanna a damansa ga wuta a hagunsa to idan ya zo idan ka ce baka yadda ba sai ce me kake so ya nuna maka na alaman cewa shi Allah ne in ka ce kaza sai ce ma kaza ne ya ce ka ce kaza sai ce ga kaza ya nuna maka duk ya nuna maka to amma mai imani yana ganin sa a goshinsa an rubuta dujjal ko dajjal an rubuta a goshinsa haka yawancin masu imani ma da yawa ba sa kaiwa wannan lokacin da yawa amma kuma da ya zo zai alaka da mutane mutane da su bi shi da yawa za dinga bin shi tawaga tawaga runduna runduna annabi isa yana zuwa zai kashe shi alayhi salatu wassalam annabi isa ya zo ya kashe dujal shikenan abubuwan da za a yi a yi shi ya kira mutane zuwa ga addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine jiya nake gaya mana shehu ibrahim cewa فياتي المسيح ورجال رجاله بدين امام الهاشمي يتدين yace annabi Isa zai dawo idan annabi Isa ya dawo ba a matsayin annabi zai zo ba saboda ma kana Muhammadun aba adam talikun su lakin sallallahu khataman nabiyina ko sallallahu alaihi wa sallama annabi sallama shine karshen annaba ba zai dawo annabi bane zai dawo ne a waliyin zamanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma ba a annabi ba shi yasa annabi yake faɗa wani hadisi yake cewa za ku yi mamaki idan kun ga annabi Isa da annabi Maria da annabi Isa dan Maryam da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ran tashin kiyama a cikin ku ma'ana a cikin zubin zirin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabai suka ce ya rasul sallallahu alaihi mamaki ba sai ce ai annabi Isa alaihi salatu wasallam ya faɗa huwa da'awati ni ne addu'ar bayan wani bayan ni ba bayan shi babu wani annabi sai ni kuma zai dawo cikin al'umma na sallallahu alaihi wa sallama sannan annabi ibrahim zai ce anta da'awati kai ne addu'ata rabbana wa basim rasulun min ummatu alaihim ayatik Allah ka tada wani annabi a cikin nan garin Madina din garin Makka yana karanta masa ayoyinka saboda haka shine addu'ar manzon Allah a shine addu'ar annabi annabi annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam akan manzon Allah sannan annabi Isa ya fada yana cewa ya bani Isra'ila inna rasulullahi alaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-tawrat wa basharun bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ko sallallahu alaihi wasallama ya bani Isra'ila ni annabin Allah ne zuwa gare ku ko ni annabin Allah ne zuwa gare ku kuma mai dukan tambaran bisharan zuwan annabin Muhammadu shine ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ma'ana ya bani Isra'ila inni rasulullahi alaikum musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati mai gaskata abin da yazo kafin ni shine na at-taura wa mubashiran bi rasulin kuma mai albishir da wani manzo rasulin ya'ati min ba'di wanda zai zo a bayana ya'tin ba'di ismuhu ahmad wanda yazo a bayana sunansa ahmad shine annabi muhammadu muhammadun fil aradi wa mahmudun fis samai kana ahmadu qabla an yakuna muhammadan ثم يكون محمودا صلى الله عليه وسلم annabi Muhammadu tun fil azan sunansa Ahmadu ne da ya zo duniya sunansa Muhammadu a lahira kuma zai koma Muhammadu abin yabo ai duka Allah ya gaya mana Qur'ani ko mun ji Ahmadu can ko to da ya zo duniya sunansa Muhammadu Rasulullah wallazina ma ashda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Muhammad annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam alayira kuma Allah ya ga masa sunansa Mahmudu me yasa saboda Allah ya faɗa gudanar cewa min alayli fata jabi da filatan laka asa asa an yaba asaka rabbaka makama Mahmud ya rasulullah sallallahu ko da dare ya sallama kai ta nabil bili kai ta nabil da dare da sannu ubangijin ka tabaraka ta'ala zai ta da kai muqami na godiya Mahmudu sallallahu alaihi wasallama shine muhammadun fil aradi wa mahmudun fis samai muhammadu ne a bayan kasa sallallahu alaihi wasallam kuma abun ya mahmudu ne sallama abun yabo ne a sama sallallahu alaihi wasallama wannan shine manzon Allah saboda haka annabi Isa idan ya dawo ba a matsayin annabi yake ba yana matsayin almajirin manzon Allah ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihi a cikin sahih bukhari manzon sallama yace la yanzilanna ibnu maryam حكما عدلا فليقترن الصليب وليق- و- وليقتلن الخنزير وليدعن الجزية وليدعن الجزية maza Allah sallama ya ce annabi isa ɗan maryam alayhi salatu wassalam zai sauko zai zo nan duniya hukman adalan yayi hukunci na adalci annabi isa adali ne shi yasa duk kiristan gaske kiristan da yake bin karantarwa annabi isa yana da adalci shi yasa zamanin manzon Allah sallama da kafirai masu bautan gumaka na garin makka suka fitini manzala sallama da sahabbansa manzala sallama ya tura musulmai gurin najashi sarkin habasha kirista ne kirista ne manzala sallama bai taba alaka da shi ba bai taba mu'amala da shi ba bai san shi ba amma ya san addinin kiristanci addini ne na zaman lafiya to ga addini ne tausayi addinin musulunci kuma addinin zaman lafiya to ga addinin zaman lafiya ga addinin tausayi bayan hadu za a zauna lafiya ba za ga an zauna sun lafiya babu wani damuwa amma in kaga tsakanin musulmi da kirista ana samun damuwa to shaidani ne shiga tsakaninsu amma ba karantarwa lissafin su bane a ƙarya ne shigan annabi isa alaihi sayyidina rasulullah sallama ya tura su ja'far ko a wan sayyidina Ali bin Abi Talibin da sayyidina Usmanu sabai dai suka hijira zuwa gurin Najashi wanda waki'an da ta faru a wannan lokacin ma karatu ne mai yawa amma dai as a summarizing waki'an da ya faru shine da suka je aka ba su musuki suka zauna Qurayshawa mutanen Makka masu bautan gumaka sai suka ji abin ya ƙona masu rai yaya za a yi ga sayyidul wujudi sallama ya tura mutanensa gurin najashi kirista shi ba musulmi bane amma ya bar su ya ba su masauki ya ba su abinci ya ba su guri zauna a matsayinsa na sarki kuma jagoran kiristoci a wannan zamani shikenan sai suka tura a su abu sufiyan da wasu daga cikin manya-manyan kafiran garin makka a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba sai aka je aje a ziga shi a haɗa rigima don ya ba da wa'annan musulmai ɗin larabawa a tafi da su aje a kashe su a garin madina a garin makka da suka zo suka faɗi abin da su faɗa sai na ja shi saboda adalci sai ya ce a kira su su zo a masu tambayoyi akan abin da wa'annan kafiran suka faɗa masu bautan gumaka da suka zo sai na ja shi ya ce to a kira su ga fada-fada ɗinsa suna zazzaune a fada ga wayannan mutanen makka a masu bautan gumaka sun zo da suka zo ana zaune sai aka ce ga abin da aka ce akan kuwa kuna zagin annabi isa annabinku yana zagin annabi isa bai da annabi isa ya ce suka ce gaskiya ne sai ja'far ya miƙe ya ce ba haka ba ne ya ce ba gaskiya ba ne abin da annabinmu annabi muhammadu salama ya faɗa mana shi annabin allah ne annabi isa ma annabin Allah ne saboda haka da shi da annabi isa ‘yan uwan juna ne annabawa ya ce mana mu zo gurinka nan tsakanin musulmi da kirista akwai zaman lafiya akwai kwanciyar hankali kuma za a zauna lafiya tsakaninsu sai ce za ka iya karanta mana wani abu daga cikin abin da ke karanta maka sai ce eh yace ka heye ayin sod zikiru ramata abdika zakariya har zuwa dai ya karanta masa ayoyi irwa na ce a wannan magana na Allah ne wannan dai wannan ba haɗe-haɗe ba ne ƙaf haya ayin sod tana aka fasara shi tana ganin cewa larabci ne ba larabci ba ne saboda haka a sayyidina rasul sallama a nan sahabbai dai suka zauna a wannan guri kafin suka aka zo aka ce an samu sauki aka koma garin makka abin kuma ya ƙara tsani da ƙarshe za mu zo kisan insha Allah tabaraka cikin suratul baqara Allah ya datar da mu a annabi Isa alaihi salam manzo Allah sallallahu ya ce zai zo ya hukunci da adalci yace falyaksiranna salib a lokacin za a yawaita tsire mutane wal a wal yaqtulanna al-khinzira za a kashe aladu dukkan wani alade ranar za a kashe su kaf da aka kashe aladu kusa alade ko al-khinzir duk za a kashe su maza salama ce wale da anal jizya sa'annan za a sanya ma wanda ya ƙi musulunta ya bi annabi isa ya ƙi musulunta ya bi manzan allah salama da kiran da annabi isa zai yi a harshen manzan allah salama za a sanya musu jizya za su na biyan jizya shine haraji ko wa kazalika yajibu iman bi shafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wajibi ne musulmi yayi imani da ceton annabi muhammadu li ummati ga al'ummansa sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati li ahli al-qaba'ir min ummati masallama yana cewa ceto na yana nan zan ceci al'umma na masu laifuffuka ahli al-qaba'ir masu laifi saboda haka duk mutum da aka cece shi yayi laifi ne za a cece shi a wani hadisi masallama yana cewa shafa'ati yawmal qiyamati haqqun wa man lam yu'min biha lam yakun min ahliha ceto ranar tashin alkiyama gaskiya ne duk wanda bai imani zan cece shi ba to ya sani baya cikin wanda za a cita wa'anda suke cewa annabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam sai furla yana ta kansa wannan sun shiga uku adam sallama shine zai ceto akwai hadisi da ake karantawa kaga matsalar mutum bai karanta littafi a gaban malami ba ana shan wahala ana shan bune dan ka je ka dan koyi dan larabcinka na labanin nono ma'un ruwa kaza kaza kaza ka zo kana ta mutane zaka fasara ba haka bane manzala sallama yana cewa ya fadimatu bintu muhammadin salni ma shi iti ya fadimatu yar manzan Allah sallallahu sallama ki roke ni duk abin da kike so in miki a nan duniya a lahira ba abin da zan miki la ughni anki min Allah shay'a ba abin da zan miki ran tashi kiyama ai wannan gargadi ne ana gaya ma ne karka sakankance ko karka yi wasa amma a ce annabi sallama ba zai shi ma ba abin da zai iya yi a gaban Allah to duka ayoyin da Allah ya zuba na inna da laka wasar fasala bi kana inna da laka wasar inna mai amfanin su kaga babu ko wa min al-layli fatajjab bina fi laka asa an ba asaka rabbaka rabbaka makawa mahmuda mai amfanin sa duka babu kenan ko wala sawfa yuqika rabbuka fatar da duka ba amfanin sa kenan ko saboda ba haka bane ana jan kunnen mutane ne kan su kankance su kibin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya datar da mu saboda haka manzo Allah sallama zai ceto bukhari da muslim sun rawaito wannan hadisi an rasul sallama wasu fari manzo sallama yana cewa ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai yin ceto wa ana awwalu mushaffa'in ni ne kuma farkon da zan zan bada ceto ma'ana ni ne farkon da zan ci ceto kuma ne farkon da zan bayar ai ceto sallallahu alaihi wasallam kuma ne farkon mai yin ceto har yanzu ni ne farkon za a ceta Allah zai cece ni sannan ni ne farkon mutumin da zai ceci al'umman manzan Allah sassalama ta annabawa ba neman ceton annabi Muhammad suke yi don Allah kai sai a barka ka ce wai kai ma wai nasirul wai kai aiki aikin ka ya isa ya cece ka aiki wani aiki ka iya manzon Allah sallama yana faɗa na cewa la yadkhulu ahadukum amalu jannata illa bi rahmatillahi wa alahana ɗayan ku aikin sa ba zai kai shi aljanna ba sai da rahaman Allah ya ce ko da ni ne sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ka yi aiki kuma ka nemi ceton annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bayan manzo sallama ya ceto ai akwai da su ceto bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne zai fara ceto Allah ha Allah ne zai ba da izini annabi sallama ya ceto kuma dukkan kowa ya ceto da izininsa ko Allah la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhu sanatun wa la nawmun la wasafar manzalar jiya fau inda illa bi izini ko babu wani zai ceto sai da izinin Allah tabaraka ta'ala to amma akwai ceton ko babu to akwai tunda akwai waye ko masu ceto shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan shine manzo Allah sannan manzo Allah sallama ya ce wa wal mushafin ne farkon mai bada ceto walau ya kazalika aka na aka rawaita yashfa'u yawmal qiyamati al anbiya annabawa da su yi ceto ran tashin alkiyama summa al ulama sa'annan malamai ma da su yi ceto su mai shuhada'u sa'annan shaidai su ma da su yi ceto saboda haka ka dage ka zama in baka shiga cikin malamai ba ka shiga cikin shahidai a tun da baka cikin shahidai shaidai ka ayan sun tafi ko an gama yanzu da wahala ka samu shahidi sai dai mi- ko mai ciwon ciki wanda ciwon ciki ya murɗa shi ya mutu ko wanda ya nitse a ruwa ko wanda sahibul hadami ko wanda gini ya faɗo masa ya mutu ko ko kuma wanda mace tana ta zo tana aihuwa gurin nakuda ta mutu duka wannan suna daga cikin ceto wanda eh, shahidai ko sai kuma a wanda aka soke shi da wuka amma ba na fada ba ba na ‘yan daba ba an kashe shi ne da wuka aka soke shi wannan shi ma zai ce shi ma shahidi ne ko amma ba falqatil wal maqtul fi nari ba ba wannan ba akwai ai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa izal taqal muslimani bi sayfihima falqatilu wal maqtulu fi nar idan musulmai biyu suka yi fada a tsakaninsu kowa da takobi wuka ce adda ne gariyo ne barandami ne kowane iri duk makami dai ko sanda ne kowa da sandan aka fito ana dambe ana fada to da wanda ya yi kisan da wanda aka kashe gaba da yan wuta da ijiyar da muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo sallama ya ce asabai suka ce rasulullah fa ma balal qatilu fa ma balal maqtul kai wa hadha al qatil to menene laifin wanda aka kashe ga wanda ya kisa manzo sallama ya ce kana harisan ala qatl sahibi ai shi mana da kwadayin ya kashe dan uwan nasa in ba haka ba me yasa ya dauko makami saboda haka duk lalacewa karka yadda kai fada da uwanka musulmi da takobi karka yadda babu alkhairi a cikinsa tsautsai ba mistake kana taɓa shi ya mutu shikenan ka jawo kanka bala'i Allah ya kiyaye mu Allah ya samu iya mazukatan mu Allah ya gyara mana zuciyar mu ya shirye da mu shirye da bayan mu da ƴaƴan mu da ɗaliban mu da masoyan mu da al'umman mu da matasan mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun mal ulama sannan malamai malamai ma da su ceto amma in malaman sun bi Allah ko malami ka dage kai ma ka zama malami ka zama kayi ceto kar ka zama katilan makatulan ko ka zama ba tsuntsu ba tarko ka dage saboda karatun na da wahala amma malamin da zai ceto shi ma sai ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi aiki da abin da ya karanta kada mutum yayi karatu ya kibin kaidan karatun shine a can shine wancan shine da yawa ga mutum yayi karatu gashi da ilimin addini amma in ga tabar gazan da yake yi wallahi wani jahili ma ba zai yi ba su kuma wanda ba su da karatu sai suka samu kofa wai ai malama ma yan iska ne wai malama ma mai suke to ina ruwanka da shi kabarinka daban nasa daban ko kabarin malamin limamin ku limamin garin ku limamin unguwar ku daban da naka kabarin shugaban jahilan anguwan ku daban da na malamin sa ko ba haka bane kowa da kabarinsa kowa kuma za a tambaye shi akan abin da yi ne saboda kowa ya gyara karka ce ai malaman ma kaza kaza kaza ka zage su kai aibanta su ka shiga bone ka shiga bala'i su sun san hanyoyin da za su tuba wa Allah in ma sun yi laifin ko suna da aurat da za su karanta Allah ya yafe musu kasan ko ba sa bacci da daddare ku yi kato ku da su da ranar da daddare su je suna ta istighfari wa Allah kuma Allah ya yafe musu ba ruwan Allah shi inna la ghafurur rahim wa rahmati wasi'at kullu shay rahmatsa ta yalwaci dukkan komai saboda karka yadda ka biye mai ilimi mutum na da ilimi na addini yana aikata abu mara kyau kace kai ma ka aikata karka yi kai dai ka yi abu mai kyau kawai da annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam kuma karka zagi wani karka zagi kowa karka ce ai suwa ne ma kaza so ina ruwanka kowa ya shagala da laifinsa Allah ya datar da mu su ma shuhada'u sanan shaidai ma da suke tura tashin kiyama saboda ka ashe ce tunan gaskiya ne wa ma yajibu imanu bihi ya daga cikin abin da wajibi ne musulmi ya yi imani da shi al-hawd shine wannan tafki na manzon Allah qala sallallahu alaihi wasallam yana cewa huwa naharun a wa'adain wa'adain wa'adanihi rabbi huwa naharun wa'adanihi rabbi yace wani teku ne wani tafki ne da Ubangiji na ya mun alkawarinsa ya ce alaihi khairun kafir yana da alkwairora masu yawa wa huwa haudun taraddu alaihi ummati yawmal qiyama shine wannan tafkin da al'umma na za su koma ga kai za a dauke su a shayar da su da wannan tafki din wanda Allah tabaaraka ta'ala ke faɗa a Qur'ani yana cewa cikin suratul Kautsar inna alaina
إنا أعطيناك الكوثر na'am cigaba فصل لربك والنحر mm إن شانئك هو الأبتر na'am ubangiji tabaaraka ta'ala yana cewa inna alaina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar Allah tabaaraka ta'ala cewa inna a'dina ya rasulullah wannan inna din ba nunin sumu Allah bane karka ce sumu Allah ba haka bane ana kiranta nunul azma inna a'atina mu mun tanada maka ya rasulullah mun baka alkausar tafkin alkausara wato wannan sura ta sauka ne a lokacin wafatin Ibrahim al-Mu'azzam Ibrahim al-Mu'azzam dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan Mariyatul Kibtiya wanda aka ba wa sayyidina rasulama ita sallallahu alaihi wasallama da aka ba wa sallama ita ta samu ta ta manzo sallama ya dukuri da ita ta samu Ibrahim al-Mu'azzam da aka same shi bai dade ba sai ya koma ga Allah sai kafirai Makka a suka fara cewa ai manzon Allah sallama wayannan manya-manyan kafirai su Abu Jahalin da sauransu suka fara cewa ai annabi sallama mai yankakken baya ne ba shi da wanda zai gaje shi saboda haka daga shi shikenan an huta da bone huta roro kenan ko sai Allah ya ce ƙarya kuke yi daman shi ka'idan Allah idan ka taba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi Allah da kansa yake daukan fansa ba a taba annabi Muhammadu Allah ya bari kowa ya taba manzon sallama to ya shirya Allah ba zai taba kyale shi ba ko dan gidan waye da suka faɗi wannan magana sai Allah tabaraka ta'ala ya ce inna a'adaina wato idan ka taba annabi Muhammadu idan wani mutum yayi sakin baki ko yayi wulakanci yayi raini wa jinabin manzon Allah sallallahu alaihi to Allah ba wai raddin zai fara yi ba a zai fara hakurkurtar da manzon Allah ne yace na baka kaza na baka kaza ka yi hakuri ga kaza to wayancan mutanen banzan da suka yi magana akan ka to gashi gashi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wallahi malam na faɗa kuma yana ƙara maimaita ko ba da ƙere na faɗa ba kar ka yadda ka tafi lahira babu annabi muhammadu ka je lahira ga ka da annabi muhammadu daram a ƙirjinka to wallahi mutum zai huta yawa ya kawo Akwai batir akwai batir yana nan a rataye ma ina ganin
Na'am.
Eh, yana nan a rataye wanda na cira ina ganin za ka gan shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka je lahira da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gane ko a Allah tabaraka lokacin da Ibrahim Azam ya rasu sai suka fara isgilanci irin wannan magana sai Allah ya ce inna a'dinaka al-kautsara ya rasu sallama mun baka tafkin al-kautsara fa salli li rabbika wanhar kai sallama ubangijinka tabaraka wa ta'ala sannan kai yanka a lokacin layya sai ce to inna shani aka huwal aftar an yi raddin kenan Allah shi ya fara yin raddi ko kuma ya dawo mana da shi ma a cikin wannan okay eh ba ta da wannan ba zama biyu din ya fi kyau a ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce to makiyanka inna sha'ani aka wal aftar sune masu yankakkun baya amma ba kai ba ya rasulullahi yanzu da Allah har yanzu akwai jinin annabi ko babu har yanzu akwai jinin manzon Allah sharifi ahlul baiti ko tunda Allah ya ce inna sha'ani aka wal aftar annabi kan bayan mai yankakken baya bane makiyansa ne masu yankakkun baya amma ba annabi Muhammadu ba sai gashi Allah ya raya tsatsa manzon salama ta gurin sai da Fadima ko alayhi salatu wassalam dukkan sharifan nan dukkan shi manya manyan shehunan duniya din da ke ji mafi yawan su jikokin sai da Fadima ne alayhi salatu wassalam wannan manzo Allah kenan saboda haka wajibi ne mutum yayi imani da wannan wa wa yajibu al-imanu kazalika bi mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih lailatul isra wajibi ne kuma har yanzu musulmi yayi imani da isra'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga makka ya tafi baitul maqdis daga makka manzo sallama ta tafi baitul baitul maqdisi daga baitul maqdisi sai tafi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai sallallahu alaihi wa sallam sai ka saita shi ko saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kadai ya samu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi Isra'i daga Makka zuwa Baitul Maqdis a cikin dare daya bayan wannan ya sake tafiya kuma daga daga daga Baitul Maqdis ya tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida har zuwa sama ta bakwai har ya tafi saman sama ya tafi har ya je mi- is- a, abin nan a, mai sunansa al'ar sama al'arshi ya tafi har ya je bisadul mashi'ati wannan saman duniya ɗin daga nan inda za ka ɗaga ido ka kalli sama ɗin nan tafiyan shekara ɗari biyar ne tafiyan shekara ɗari biyar ne Me sai tashi da kimanin yawwa tafiyar shekara 500 ne wannan sai kun sai tashi da kyau saiti ne kawai ba wai kowanne da saitinsa ka sani yawwa saboda ka ubangiji tabaraka ta'ala ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan baitul maqdisi suka ya tafi sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida har sama ta bakwai har ya je inda babu saman babu ƙasan babu shiru babu motsi babu ma babu daga Allah sai annabi Muhammadu a nan ya karɓo sallah ko ya karɓo abin da ya karɓo a nan ya yi munajata Allah tabaraka ta'ala Allah yana faɗa a ƙura na cewa bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asri bi abdihi ليلة من المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نل- لنريه من آياتنا وإنه هو السميع البصير sauraka ubangiji tabaraka ta'ala yayi wannan yayi isra'i da manzon Allah wajibi ne musulmi yayi imani da wannan dole ne dolen ka ne sa'annan bayan haka shehu shehu suna bani yana farara cewa الأنبياء جميعهم أحياء لما أتى بيت المقدس جاءوا صلى بهم وهم لديه ولاء كان الإمام وكل مأموما صلوا عليه وسلموا تسليما ina cewa duka annabawa suna raye gaba ɗaya suna raye lokacin da manzon salama ya tafi Isra'i da Mi'raji a baitul makadisi gaba ɗaya annabawan an tara su annabi muhammadu ya ja su sallah sallallahu alaihi wasallama matacce yana sallah dama mun karanta baya ko dukkan annabi idan ya koma ga Allah tabaraka ta'ala ana dawo masa da ransa baya wuce kwana 40 a cikin kabarinsa ana dawo masa da ransa ya tafi inda ya ga dama kuma ya tabbatar maka cewa manzo sallama hadisin sayyidina Anas da Malik bin Sa'asata hadisin Aba Hurairah da hadisin sahabbai ma da yawa su Abdullah bin Mas'udin ko cewa lokacin da Manzon sallama ya tafi Isra'i a sama ta ɗaya ya samu Annabi Adamu a sama ta biyu ya samu Annabi Isa da Annabi Yahaya a sama ta uku ya samu Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam a sama ta hudu ya samu Annabi waye Annabi waye ha Annabi Haruna alaihi salatu wassalam a sama ta biyar ya samu waye ikon Allah a sama ta biyar ya samu annabi Musa annabi Ibrahim alayhi a annabi Ibrahim sama ta bakwai a sama ta daya annabi Adamu a sama ta biyu annabi Yahaya a sama ta uku annabi Yusuf alayhi salatu wassalam a sama ta hudu ya samu annabi a annabi ba annabi Haruna ba Allahumma salli ala sayyidina annabi Idris alayhi salatu wassalam a sama ta biyar ya samu annabi haruna dan uwa annabi musa a sama ta shida ya samu annabi musa alayhi salatu wasalam sama ta bakwai ya samu annabi ibrahim duka kowane annabi yana nan inda yake saboda haka wa'annan Allah tabaraka taala ya daga ya tada rayukan sun tafi inda suke so wannan shine manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaje Isra'i da Mi'raji yaje dawo ya karbo sallah ya dawo da shi to wajibi ne musulmi ya imani da wannan ومن yace a kama sabata fi sahihaini kamar da tabbata a cikin bukhari da muslim yace wa mimma yajibu ai- eh, wa mimma yajibu imanu bihi ya daga cikin abin da ya wajaba mutum ya imani da shi shine aljannatu wan nar yayi imani akwai aljanna akwai wuta dole ne kai imani akan wannan ko Allah yana faɗa mana a Qur'ani a a jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhu wallahi
رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه na'am ubangiji tabaraka ta'ala ya tabbatar mana kaga akwai aljanna ko jannatin adanin tajri min tahtiha al-anhar akwai aljanna adanin tajri wanda korama suke gudana a karkashin wannan aljanna din min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan duk wanda ya shiga har abada yana cikin ta radiyallahu anhum wa radu an sun yadda da Allah Allah ya yadda da su shi yasa da su tafi aljanna wuta ma ga ta nan a- a- da yawa go a ubangiji tabaraka taala ya faɗa a wu- a kan wuta duk mutumin da ya aikata aiki mara kyau zai shiga cikin wuta ko innal ladzina yuzuna la wa rasulahu ulaika ma ladzina ulaika innal ladzina yuzuna la wa rasulahu la'anahumullahu wa adalahum wa adalahum sa'ira ko a wani guri kuma yace wa adalahum azaban muhina wanda suke cutar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zina yuzuna Allah wa rasuluhu wal mu'minun haka dai ga sunan da yawa Allah ya tabbata mana akwai wutan jahannama Allah ya kiyaye mu saboda wajibi ne musulmi ya imani akwai aljanna akwai wuta wa annahuma makhluqatani dukkan su aljannan da wutan halittun Allah ne da ya halice su al'ana anan al-mu'tada al-mu'tadatani lil muttaqin wanda aka taratar da su ga masu tsoron Allah kenan aljanna an tana da aljanna ga masu tsoron Allah wal kafirina kuma an tanadin wuta ga kafirai Allah ya kiyaye mu duk in kaga musulmi ya shiga wuta shi ya jama kansa amma ba a yi wuta dan musulmi ya shiga ta ba babu in kaga musulmi a wuta rigima ne kai shi ba gidansa bane yana cewa is'alullah al-firdausa a cikin sayyid bukhari sayyid bukhari sallama yana cewa is'alullah al-firdausa fa innahu ala al-jannata وفوقها عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة yana cewa ku roki Allah ya ba ku aljannar firdausi cewa ita aljannar firdausi din nan ita ce mafi ɗaukaki maɗaukakiyar aljanna a cikin aljannatai saman aljannar firdausi akwai al'arshin ubangiji tabaraka wa ta'ala daga nan wa minhu daga nan gurin tafajjara anharul janna koraman aljanna suke gudana suke bubugowa waqtalafa ikhtilafan kathira fi mahallin nar ayi sabani mai yawa cewa wuta tana ina ne qila aka ce tahatul ardi wasu ka ce wuta tana karkashin kasan bakwai ne wa qila fawqa fawqa fawqa wajhiha wasu ka ce a wutan jahannama tana saman wannan kasan ne ba karkashin kasa ta bakwai ba a wakila aka ce fissa ba ta ce a wutan ma tana sama ne wa sahihu abu dai mafi inganci kama ashara ilaikin nazim kama yadda mai wannan bintika ya tsara su waƙafa an ta'ayimi ya tsaya aka a ta'ayim kawai a ikhtilafin da aka samu lokaci ko mu ƙara mu tsaya nan na'am ya mu karasa ko ya mu karasa mu tashi akan wannan bai cika na'am na'am wa bi ma warada fi sam'iyat ya daga cikin abin da aka rawaita akan as-sam'u ma'ana ji na Allah tabaaraka wa ta'ala anna ruhu baqin ba'da mauti mautil badan shi ruhin mutum yana nan bayan mutum jikinsa ya mutu bayan mutum ya mutu ransa baya mutuwa ran yana nan yana nan wa mufariquhu lahu sannan za a raba rai ruhinsa da gangan jikinsa wa anna arwahal mu'minina mun'am- mun'imatun ila yawmil qiyama rayukan mutane masu imani suna nan suna cikin ni'ima har zuwa tashin alkiyama Allah ya samu a ciki wa arwahul kafirin rayukan kuma kafirai mu'azzabatun ila yawmil qiyama abin yi wa azaba ne zuwa tashin kiyama Allah ya kiyaye mu saboda haka kowa yayi kokarin yayi tanadi abu mai kyau saboda ya kai ga nasara insha Allah tabaraka ta'ala gobe za mu tashi a madanan fasikanci da bid'a da kafirci inda da yawa yanzu ga mutum yana sallah yana azumi yana bin sunna manzon sallama haka kawai mutum ya je ya sha shayinsa kawai ya ce wai mutum dan bid'a ne ya kalli musulmi haka kawai ce musu dan bid'a to za mu zo mu yi bayani a kansa da kuma kafiri kalmar kafiri a daura wa musulmi a ce masa kafiri saboda kungiyan ku ba ɗaya ba na mana magana akan aqida ko aqida daban kungiyanci daban aqida la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kungiya kuma shine kungiyan wane da aka asasa a guri kaza wanda sun asasa nasu a guri kaza an zo an rabu a guri kaza wanda sun asasa kungiyansu kamar yan kasuwa na faɗa ai yan kasuwa suna da kungiyar su na kaza ko yan keke na yanzu yan keke na ba suna da kungiya ba a garin nan direbobi suna da kungiya a garin nan yan goyin ma suna da kungiya a garin nan yan wulbaro ma suna da kungiya ko ba haka bane yan bola ma suna da kungiya ko yan ko yan menene yan shaguna suna da kungiya to da haka wannan sunanta kungiya ba aqida ba saboda Allah ya sa mu dace insha Allah za mu tashi a wannan guri mai albarka Allah ya tsartar da mu Allah ya sa mu gama da lafiya wannan tambaya ne ina ganin aka turo shi ko na'am in akwai masu tambaya za su ce tambayan su kafin a karanta wannan na'am barin karanta wannan assalamu alaikum malam ya ibada shin yaya hukuncin azumin wanda ya sha hannu da matar da ba tasa ba da rana sannan kuma a wajen a watan ramadan azumin sunanan amma kuma ya rage ladansa azumin sunanan babu komai amma kuma haramun ne ya aikata saban Allah yana da laifin saba wa Allah tabaraka ta'ala da yayi ya sha hannu da matar da ba tasa ba a cikin watan ramadana wannan kagan dai kun san dai shedan yana daure ko ko ba daure mun karta ya ɗaure ko to shine shedanin kansa Allah ya shiryar da mu Allah ya kiyaye mu azumin sa nan amma kuma da laifin wannan abun sai istighfari Allah ya yafe masa Allah ya yafe mana baki da na'am na'am ban gane maganan ba nan za mu kashe wannan ne yawwa na'am ina jin kai su mm na'am a ba komai ai rago ko raguna ba a cire musu zakka sai sun kai guda 40 in sun kai 40 sai kuma sun yi shekara suna 40 din sana ake cire musu zakka hakanan akuya saniya sai sun kai guda talatin sai sun shekara su ma kafin ake cire masu zakka an fahimta ko? wallahu alam na'am na'am raƙuma guda biyar raƙumi sun kai guda biyar sai a ba da rago guda ɗaya a maimakon zakkansu ba raƙumin ake bayarwa ba na'am wallahu alam na'am akwai tambaya kuma? babu kenan to Allah ya shirye da mu Allah ya shirye da bayan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya karbi ibada mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da na Fadima Allah ya yassare mana yanda zamu yi a cikin wannan wata mai albarka ba yanda za a yi da mu ba Allah muna roƙonka dan isan ka dan cikan ka dan buwayar ka dan san da kake wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka agaza mana da yawa akwai bayan Allah da suke neman addu'o'i Allah ka san su kuma ka san bukatun su na addu'o'insu Allah muna roƙonka don san da kake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya masu bukatunsu Allah ka biya masu bukatunsu da namu baki daya albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ka ba mu yanda za mu yi ba yanda za a yi da mu ba albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ka biya ma masu neman addu'o'i a gurin mu bukatunsu Allah ba da mun isa ba ba da mun kai ba da ba da mun fi su ba Allah mun ni roƙe ka ne a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma mai daraja Allah karɓa masu bukatunsu ka biya masu ka biya masu bukatunsu duniya da lahira albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan wata a mai daraja mai girma albarkan Qur'ani da ake karantawa albarkan kuma bayan Allah na gargari Allah ka biya ma kowa bukatarsa albarkan manzon Allah sallama akwai wasu bayan Allah da suke taimakawa al'umma ko ta ina a ɓoye da zahiri Allah ka taimake su ba sai mun an kira sunansu ba Allah ka san su kuma ka san abin da suke yi a ko ina suke a duniyar nan Allah ka shiga cikin lamarinsu Allah ka shiga cikin sha'aninsu Allah ka agaza mana mu ma mu taimaki wasu albarkan manzala sallama Allah kuma ka ba mu abin da za mu ci mu ba mu wasu mu sha mu ba mu wasu mu yi sutura mu ba mu wasu albarka annabi Muhammadu Allah ka wasa'a mana ka yalwata mana Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya shugaban kasa da aka zaba Allah ka ba shi ikon adalci ka yi riko da hannunsa gwamnonin da aka zaba ka taimake su ka agaza musu ka yi riko da hannunsu kar ka bar su da dabarar su da hikiman su albarkan manzon Allah albarkan shehu Tijani alfarman shehu Ibrahim Allah ya agaza mana ya tausaya mana ya yaye mana kunci a wannan wata albarkar wannan wata mutanen da ba su da abin da su ci Allah ka sani Allah ka bayar Allah ka kawo mana Allah matsalar da ake fama da shi na rashin kuɗi a hannu Allah mun gode maka mun fara ganin sauki yanzu Allah ƙara saukaka mana Allah ƙara saukaka mana Allah ƙara saukaka mana Allah mun ga sauki amma Allah muna buƙatan ƙari Allah ya saukaka mana don annabi Muhammadu Allah ya ce la in shakartum la azidannakum ko in kuka gode zan ƙara maka la in kafartum la azabi la shadid Allah a ƙara yassare mana albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fati kowa da bukatarsa Allah ya biya masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shaida mu shaida ƴaƴanmu ya marayuwar mu albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kare mu sharkan makiya na gida ko daji albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu mugun nufi akan mu Allah ka bar musu da abun su Allah ka kiyaye mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albarka wannan Qur'ani mai girma da muke karantawa a wannan masallaci a wannan zawiya a wannan gari a ko ina da ake karatukan addinin musulunci Allah ka taimake mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كفاك ربك ما يكفيك واكفة كفاك فواك من كان من كرك يقر كرك كرك كف في كرك يا كن مش شكتك لك لك الفلك كفاك ما بك من كفي قربة يا كوك من كان كبر فلك كفانا في الجن إن سمعنا فا فانش ما كان كفاش ما كان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما تبنى الصلاة بالحق هذه لسنتك وعلى قدرات آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون